إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga wata na al-muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da 23 ga watan 8 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 96 cikin littafin bulugha marab na hafiz bin hajar darasi na 96 insha Allah za mu yi muna cikin muna ga mun kare ruwaya ta muna cikin babi ne na raba kwana tsakanin mata wanda yake sama da guda yadda shari'a ta shar'anta raba kwana ko adalci na wajen raba kwana tsakanin mata za mu tashi wa ana ishata radiyallahu anha أن ثورة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم ثورة وانا رواية بخاري ومسلم سدود وانا اللاباري عائشة تنبى اللابار بنت شهيدة رضي الله عنها تنبى اللابار ثورة بنت زمعة itace mata da annabi zan ya arama bayan khadija duk da wasu na ga cewa yadda aka armi aisha ba a kai ta gidan ba ne ba ya armi sauda amma magana mai inganci mai tabbata ya armi sauda kayan aisha bayan mutuwar khadija ita mata da ya fara armi bayan khadija to saurata minta zama bayan ta yi shekaru ta ga ta zama da ta girma da yawa kan haka ne ta ba aisha kwananta kenan yana rabawa kwana daidai da yake yi ita aisha shi ne kasim da aisha ta yau ma wai masauda kwana daidai da yake yi iya raba ita aisha ba ta biyu da nata na asali da kwana guda na kyauta na ita saura binta zama shi ne ta ana saurata binta zama waha ba ta yau ma da aisha saurata binta zama ta ba da kyautar wuninta ga aisha kuma wakan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasimu da aisha ta yoma wa yoma sauda haka manzo ne yake raba mata kwana bi aisha da kwananta na asali kuma da kwanan aisha da kwanan sauda wannan shine abin da yake soka maka kenan mace wannan abin kamar tarihi ne ya riga ya wakana a sunna iya tabbatar maka kenan mace mai mata sama da guda daya wadda duk da kwananta ne tana iya ba da kyautar kwananta ga wata mace cikin matan shi ta ce na ba da kwanana ga wanci ta zaɓa ba kai ba za ka zaɓa ba za ta ce kwanana na ba wanci kuma akwai wanda suke yi masu ce duka ma kwanana na bari kurin ni bana bukatar ne kurin na nan matanka ka je ka shagali da sauran matanka to a irin wannan an ce baka zaɓa ka ba wata sai dai misali in su hudu ne kana rabawa ko ce wannan kwanan kan babu shi ne kuran ta daga kewayawa daidai ba ba wata kwana biyu kai ba ka zaɓa ba ka ba wata kwana biyu a cikinsu tun ita kuma ta ta bari kuran ta bar ta ta ɗauki haƙƙinta na kwana kenan ba a ɗauka ba wata biyu ne ka haƙura kuma ka yi zagaya tsakaninsu amma dai idan ta ce na ba wance kwana na wannan ana iya ba su kenan a ƙara ma wadda ka ba kwanan kwananta akan wancan na kyauta da aka ba shi ne maganar kawo ruwa kenan a wannan wurin dai da kai ayin muna matsayin ba ban raba kwana da adalci kenan ba matsala ba ce ba ba zalunci ba ne ba ba ta kwana biyu in wata ta saki haƙƙinta ta ba ta shi ne maganar kenan a nan سي وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم بمكثيه عندنا وكان قل يوم إلا وقف علينا جميعا فيدنو من كل مرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها rawa ahmad da abu dawud da tafasir na abu dawud abinda yake urwa bin zubair kenan dan asama da ke urwa aisha kenan yana aisha yace aisha ta ce mini yaban ukhti ya dan ruwata zan zaba shi labari wanda ya shahita wata rayuwa ta manzana da matan shi tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadunu la yufaddilu ba'dana ala ba'd fi al-qasam min mukuti indana baya yi da wata akan wata wajen zama ko kwana da yake a wajenmu yana rabawa daidai bai yi da wata akan wata yana raba musu daidai daidai na haƙƙin ya yi inda ya ji inda yake so ba tare da ya raba amma shi ya barwa kanshi raba musu kwana inda ya kwana a nan a can ma haka zai kwana zaman daidai ya daidaita musu sai ta ce wa kana ƙalla yawon إلا هو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل مرأة من غير مسلم إلا أكن سامو كسان wani wuni ko kusan kone wuni kaɗan ne wanda bai haka yakan je gidan kowace mace kewaya ya ganta kuma ta ce fayadunu ya yi tufa alaƙa dukkan ya gije gidanmu kuma fayadunu min kullum a yana kusanta dukkan matar amma ba tare ba da ya sade kin bai halawa bai hanawa kenan wani taba jiki wani daban dai da yazo amma bai kwanciya da matan su amma dai kenan mu'amala ta tattaunawa da sauransu ta magana dan ta ce wa fa'alabi kullu shin illa jama'a wata ruwa ma cikin ruwa galiyar bayan ta fitar da ruwa ta ce yana komai wani saduwa ta ka kalmar jima'i ma illa da jama'a wa fa'alama ana kullu shin illa da jama'a kenan saduwa ce ba a yi amma sauran yadda mun muke ɗauka a nan asali al'ada idan kana gidan wannan mata ko ɗakin da ba ka shiga sai dai ka leƙa miƙomin kaza ta miƙo maka daga taga kuma kuɗin sai sai dai ka jewa mata ko ka aje ta ɗauka don ka aje wajen miƙa mata ka taɓa jikinta suna kamar haramun ne wannan ba haka ba ne ba lasan daga gamne dai idan kada mai da sha'awa wuri guda amma dai ba wani matsala mataka mataka ce wannan kuma adalci ne aka yi umarni a yi adalci ka yi ta wata a wajen wata kuran balle wajen kwana wannan shi ne ta ce fayadunu min kullum mar'atin min gairu yana kusanta dukkan matan da yake zagaya wajensu amma ta ce min gairu masu ba tare ba da ya shayi wata kinan ba magana mu kwanciya ta armin saduwa wannan shi ne magana ta gaskiya na kuma sagadan wayo kana aifanci da mataka ce misali kan magana raba kwana ai shi kuma shi ne jigon abu kenan in ka biya na bukata nan kenan can baka da biyan kenan ta kace dai iya da ka'ida ka sadu saduwa ta aure sai dai ana yi kewayawa a yi ziyarar sauran ababe amma saduwa sai manzo Allah bai saduwa da ɗaya daga cikin amma yana kewayawa yana komai amma banda saduwa ta ce hatta ya bulgu da tiho ya muwa kenan yana je gidan wannan je gidan wannan ya leƙa ta har ya kai wadda kwananta ne yake fayabitu indaha sai kwana a wajen mai kwana na hadisi da ya tabbata kamar da imam ahmad ya kawo haka abu dauda kuma hakim ma tabbatar da ruwa yanzu da ya tabbataccen hadisi ne kan haka sai wali muslim an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla al-asr dara ala nisa'i thumma yadunu minhun al-hadith ruwan aisha take ba da labarin cewa ruwa musulun manzana sallar salama ya kasance ga cikin ɗabi'a shi halin shi ne da kullum in yi sallaci la'asar yana zagayawa wajen iyalan shi in wa wannan iya karantar da mu da lokacin da yake zagayawa iya zagayawa ne bayan da asa ya ji gidan wannan daga lahiyarta je gidan wannan daga lahiyarta shi dai haka kuma kamar ta ba labari yana kusanta su ba da ba ba ba yake yi kamar wani abu a yana kusanta iyalan shi illa san kuna abin da ta hudda kurin saduwa ta aure ce bayi da su kuma babu wani hijabi da ya hana kusantar su banda saduwa ta aure shi ne aka hana abin da yake wannan ruwa kenan kuma ruwa musulmi ya ka ruwa kenan wannan mutum ina da dama duk lokacin da ya kake dama shi dai akwai dama ko sunna ce ko da baka gidanta da je ga lahiyar wannan akwai na kaga al'adar iya wani misali masu mata hudu ko rima daban-daban a ce ba ka je ba wannan gidan ka ga nan kai wajen kwana shidda ba gaba iyalan kaga akwai abu da ba ka sani ba kuma akwai kewa da yawa sai sun ce ba dama ba hera kwana ba kana da dama ka je ganin matarka ko ba kwananta bane ba ka je ga lahiyar ta ka huce ba lahi ba ne ba kuma bayani ya gabata ko da wani abu aka gito duk wani abubuwa na al'ada dole ne maganin shi saboda na al'adanmu akwai maganar cewa in ma wani abu ka taba a gidan ko kan abu ka ce a kai laihi ko ka cuto a can ka cuto wance duk wani babu shi a shari'a tunto daban kullum lamarin shari'a ta aure gida ɗaya ba gida ɗaya ba ita shari'a tana magana raba kwana ba tuwo ba tuwo bai cikin magana tuwo abinci bai cikin magana domin abinci asali asalin abinci mu ne muka mai da abin nan al'adarmu cewa wata ma guda ta wannan ta yi tuwo wannan ta yi tuwo baki baki yadda ake kwana raba kwana haka ake raba tuwo duk da wannan mace haƙƙin ta ce za ta yi amma ba haƙƙi ba ne ba a kanta ta ma wata tuwo wani misali na ake samun matsala ko zalunci ko shiga matsala mutum yana da iyalai wani iya kusan 20 ko 30 masu arme sun girma da hali zai arma mace yarinya ba ta da ko daya amma a ce sai ta tuwo bakin da duk matan hudu da iya 20 30 sai ta musu abinci gaba ɗaya sun ci kaga an mata aiki da bai hauta ba ma'ana ɗauka abin kamar zama na wajibin dole ta yi wannan abu na narje ne an ta yi ba laifi ba ne ba amma kama doka kamar haƙƙi ne in ba ta yi ba ce ta saka doka ta saka doka armi ta yi rashin da'a ba a dora kai ka dora mata kowace abincinta za ta yi kana iya zuwa gidan wannan an kaga mai daɗi ka ci ba kai lahi ba eh ba mu matsala ko daya eh sunna ce annabi yayi kama ka na ba annabi yayi misali mu kissa ta mas'alar matsala da aka samu tsakanin Aisha da Hafsa da da zainab da suka mata wannan dai an san kulli mata ai masalar annabi sallallahu alaihi wasallam sun gano yana jimawa gidan zainab in iya kewaye da yake shi ta tana dan shirya mashi wani abin sha da zumuwa tana dan shirya mashi wani warwaro zumuwa shi zaka dan jimawa kan ya kare suka lura tana iya yi jimawa a gidanta iya shin abu kaga wannan abu ke matsala ka iya iya sha kuma haka kissa sanan na bukhari ka musulmi ma kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan aisha hafsa radiyallahu anha duk da goraci suna da suna dasawa da ita da Aisha wanda suna dasawa cikin watan suna cikin wanda suke dasawa hafsa sun dasa da Aisha ita ce gurin abun abaki abokin dasa ta sun shirye tsakanin su amma duk da haka mata kishi na mata manzon yana gidan Aisha sai hafsa ta shirya abinci ke ta gyara abinci ta tabbata kai manzon Allah a can gidan Aisha sai tare da sahabbai ana kai abinci Aisha ta kai ta isko wani kwano daban ta doka ta buga da ƙasa ya kare ta buga da ƙasa eh ta buga da ƙasa aisha ce mata kenan kaka cewa ba ta ka tayi kishi ne ta bi ta zuba abincin abincin yanzu ne abincin yanzu ne kaka ce wani wajen da wasa da gaskiya kai annabi ce komai ba ya ne ta bi ce wanda komai ba ita babba ba ku ta kishi kuna jama'a ya ce musu babba ku ta kishi garatu umukum garatu umukum ku ta kishi kishi ne mata kuna dabi'a ce bai ka zaga da gobe goma bi gida shikenan ana nan lokacin abinci ta wata kana tashi aka ɗauka baki alaikum aka ci abinci a ƙare sai ce ku ɗauki kwanan shi kwamita ba hafsa ɗamun da ɗamun kuma ƙasa a ƙasa ta rama abincin ta gago to ita ma ya ɗauki na ko aisha a ramawa hafsa na ta ta yi magana ta ga shi kenan ta kashe haka aka yi kenan ka gane fa nawa kenan ana yi shan abinci abinci bai cikin tsari bai cikin rabon kwana rabon kwana daban kenan dan haka magana a ce tuwo ka ci abinci dan ka ji nan ka gani abu daɗi ko ta da wara ta maka wani abu ba wani laifi in ka ci illa na tsoron fitan na da kaci da yawa ka sa kai yawa ga fitan da yawa ka je ka ci nan da yawa ta ka ta kai kai sun tonta akwai fitan da wata ko wannan sai ka ce ka ce malamin saka amma dai ba laifi bane ba cin abinci a wani gida da maka gidan kuma rabon kwana bai cikin asalin shari'a tana aiki da kwana kura da haka kenan maganar hata yanzu ai wani abin ya kawo matsala da yawa kan mas'ala ta rabon kwana kan bangaren abinci saboda mutum zai iya bulagurin masu magana abinci ake guda sai ya zo a bakin wannan ya yi bulaguro gida guda da suke ya bulaguro iya gidan ya kwana a gidan wannan in ya zo wacce take tuwo al'ada wannan abin tuwon ya sa ya ce ai mai tuwo zaka gidanta mai tuwo zaka gidanta to suna zan kamar wani abu ne na kware ko ba adalci bane ba dan ana ana iya da gangan mutum yana iya ana iya samun da gangan ai zalunci ko ana iya samun shubha a kare kici ba dangan ba me da gangan yana iya yayi bulaguro da gidan wanci ya san sai dai in yi lissahin gidan wanda zai zo ya ga da gangan ya ja kwanaki ne ya zo ya duro gidan wanci iya haka nan namiji ne wani iya haka nan haka nan kun hedi ba sai dai kwanaki ya dawo ana samun kuma haka kenan to wani aka samu katari ne ake sai ya haka ta fara ya same da zargi daga gamki kina ko daga gamki wani kuma daga gamki kaga amma inda da man bai cikin da samu to to bai cikin da sai duk inda ka duro kwanan ka a tan yake ba ruwan ka to in ba babu nan wata tana kama ka ci dan kaida ko ce tukunya da gaskiya to kada mun dana ko abu na rayuwa ko kuma rayuwa wani iya ga wannan raba tukunya zai mai yauni da yawa amma haka ne kaida ko ce tukunya da daidai karinta ko ce tukunya da daidai karinta zai bukatar ta haka ne ka'ida sharance ke nuna sharance ba al'adance ba bi maza da bukatun duk gidan gaba da kowace da fatuwa kowace gidan da ba kowace kwan da ba haka ne tsada amma da ruwan ta kasance kuma sun amince ba matsala bace ba makar da ke abin kamar ka'ida ce haka ne haka muke mu a nan gidan ɗaya ne kuma to guda za a yi kina da kwamfisa dole kici kina da kwamfisa so dole kici to don abu ne na muke a nan sai yanzu muna maganar lokaci gidan kayan daga lokaci guda na zagayawa gidan matan ka ko da kana iya zuwa gidansu ko ce ga lahiyarta sai wa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fi aina ana gadan su gidan wancan aina ana gadan haka yake iya tambaya ina nake gobe haji gawarci sai suka gano dai iya neman labari ne na inda yake ma'ana wurin ya kace wurin kwanan shi wannan ya sa sai suka gano inda yake shi ne fa'azina tiri da yau aisha sun gano da ke tambaya ina nake gobe ina nake hace gidan wance ina nake sun gano inda yake so iya san gidan Aisha Allah alam na gatanci da yake samu dan san wajen Aisha da yake na bane sananne Aisha radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam san ta haka a cikin jerin mata wannan dabi'a ta zuci amma tambaya wa kai so a cikin yace Aisha amma za ta ce babanta ce babanta a maza a mata kuma ita kenan mana abu ne ɗabi'a ce to a takaice kenan sun gano inda yake so sai fa'adina lahu a zuwa juhu an ya kunu haisha su matan ta shi kenan yanzu maimakon iya yawo cikin jiya ana ɗaukar shi ana kai shi nan sai ba uzuri maimakon iya suka rage mai wahala kowace ta yarda ta sarayar da haƙinta ya zamana ya yi jiya a gidan aisha haka allah ƙaddara kuma a gidanta allah mai cika sallallahu wasallam sai kenan shine ta cike da yace aina ana gadan rudu Aisha fa azina lahu azwaju yakun hatta shakir matan suka bashi uzunin ya zama na inda yake fa kana fi bait Aisha to aran nan kin kuma kenan kashanta sai ya koma gidan Aisha a can ya zama na asan dai jiya ma da kenan ya jiya ne a gidan Aisha har Allah mai cika na shi yanzu dai nan ya kama kwanan mas'alar maganar duka dai maganar matan gaba daya kinan can mun karanta na mace guda tana iya tsare yadda kwananta ga uwarta ko ta zaba nan kuma iya karantar da kai mata misali mata hudu ne sun suka da wata bukata ka ko na abu da bayan gito sata gaba ɗaya mun ɗaya duka kwanan a bar wancan kwanan kwanan gidan wancan kwanan sana iya yi duk magana sun ga magana kenan abin za mu ɗauka ciki kenan kana iya suna iya ba shi damar ya je gidan sauran matan gaba ɗaya mana ka ba shi dama matan gaba ɗaya sai je gidan wanci kun ya koma ya tare da gidan wanci aka yi ba laifi bane ba kun shi ma ya ɗauka ba laifi bai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikace shi da Aisha radiyallahu anha wa anha wata ruwaya da da wata ruwaya da makaranta bukhari ya ka muslim ya ka wa anha wata ruwaya da aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra bayna nisa'i fa ayatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'a muttafaqun alayh aisha radiyallahu anha take bada labarin cewa manzon sallallahu idan zai bulaguro a bulaguran iya san tahiya da wata a cikin matan shi ko wasu ya bar wasu kuma ba zuwa daga baɗaya ta ce yana yin ƙura'a a yi ta ce usur ne ya ƙura'a ba ƙura'a can mata ake ta ba a yi ƙura'a mana a sa a yi lali a sa sunaye misali a sa kama a sa tahiya misali tahiya za a sa misali ya a sa a takarda wanda ya ɗauko tahiya shi zai ta shi ne magana kiran ƙura'a ba can ƙura'a ba ta duba ƙura'a wannan ta shari'a ta daidaita da abin da ake da kowa iya da haƙƙi kuma har kowa kasa haƙuri ana iya rabawa a ga waye kowa mai rabo ya ɗauko kuma na yana kawo kwancin wutar fitina da yawa yana kawo rigor da gima kuma balle a lamarin irin wannan da lamarin gado za a zo musu misali a ce ga wani gida ne wannan gidan ƙasa magana kowace ce ke so duk da ko su gidaje kaga wannan iya da wahala a rabar gima amma kaga ya ce to za abin za a yi ƙura wanda ya wada zunan shi kenan ya dangana shi kenan kaga ba wani ba wani ya zaɓa wani ba ba wani ba ba alƙalin bai baka ba wani bai ce a Allah sai haɗu wani shi ko da haka haka ba da an ake rigima wani ya ce bai yadda ba to ba ka samu da kace to sai sai da gida ya han baka a ƙura sai ƙura ƙura sai kuma rabu doko shikenan an huta baka ce a ni kudo ya da sai da ban kudi kudin babana babban haƙi dan kan jama'a ne sai a yanzu wannan tun da kowa ya da haƙƙin kuma ya samu wani gidan misali sai a yi ƙuri'a wanda ya wado ko da ciko za a yi a ce ya cika in shi za a cika ya duka cika mishi shi kenan kuma nan dimin hankali san dai mutum imani ne kenan rabon shi na Allah ta rabon shi tunda ba ba aka ba shi ba ƙuri'a ta gaban kowa shi ɗauko to kenan da wanda yake da haƙƙi na ko ya da haƙƙi kan abu kuma ana so ko bai bari na shi ba a ware ya yi ƙuri'a kenan shi ne a sa a yi wanda ya ɗauko shi kenan rabon shi ɗin ƙuri'a to haka yake wa matan shi zai bulaguro sai sa qur'a ta tahiya surun ta doko shine ce fa ayatu tati fa ayatuhunna kharaja samuha kharaja biha ma'ahu duk wanda sunan ta ta doko tahiya haka rabanta ne shikenan da zai bulaguro wannan shine kenan ko an saka ma irin wannan yazo sai ayi qur'a da sunan ta hutu sai ya bulaguran da ita kuma ba ce an dawo alisan kwana goma ta yi su ba ya raba mata a wannan rabanta ne abin da aka yi a can متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم مرأته جلد العبد abinda yake so ka nan cewa nan sallallahu alaihi wasallam iya kashe ga maza duk da an ba da damar bugu a wani hali sai kakka bigi matarka ko kakka bulalata irin bulala da ake ma bawa kenan da aka ba da daman bugu ba kowane bugu ba aka ce da mudurin babin babin ishara ta ko shi aka yi kitabun da kan mudurin babin ishara da kaka ɗauka da aka yi magana bugu wurin da ake bugu ba bugu ba dar bangaren mafarri bugu ne wanda sunan bugu ne bai rauni bai jiyatawa bai karya bai bari shi wannan shi ne a kunshar ta ba dama akan wani halin to shi annabi ga shi kada ɗayanku ya bulala mace irin bulala da ake ma bawa kuma ya ce kuma ya zo ƙashen wuni iya neman kwanci da ta ruwa na a kan sauran magana a da kuma ma ba ka kayan ba zama cikin kana kana kana lalubar ta kana neman abu kaga akwai matsala yana kai haƙuri kuma wai da an yi magana wai ba na fice ba wa za a bulala shi a'a ɗabi'a ɗan adam ce haka ake yawa bayi dan musulama ya yi maganar hatta bayi annabi ya hana a gallaza musu kuma ya tsawatarwa akan gallaza ma bayi wannan abu ne sananne amma abinda mutane ɗabi'a suke ce kurin ya kawo magana ina tana kuwa ina ga abu musul asari ne wanda da bawon shi yana bula da bawon annabi ya gani annabi tar hankalin shi iyaye ji sai ana cewa ila ma ba mas'ud ila ma ba mas'ud ila ma ba mas'ud ce inna allaha qadara alayka minka ala hadha al-ghulam inna allaha qadara alayka minka ala hadha al-ghulam nabi ce kasan da cewa kada na gaba wanka ne ko ikon Allah a kanka ya haɗe ku kakan wani yaro naka sannan kai wani mai mai tsawatar da kamata ba daga haka mai azaba kenan ba dan bawai ana amma da biya mutane bawa aka sa ana kenan haka mai karshen zamu kaman bawa da ake wannan shine karshen wannan babi sai babu da khulul baban khul'i me khul'i mace ta gaji da zama da miji ba tare ba da wani gallazawa da yake mata bane ba a ce abin ya haƙarin ta kasa maganin abin a a kurin ita ce ya huta daga ranta wanda kuma tana ga in ta zamana da shi ba za ta ba shi haƙe shi wannan mace tana iya neman rabuwa da miji ta maida mishi abin da ya bata na sadaki shi ne kuli ta gudda abin da ya bata na sadaki ta maida mishi tun da ita dina kuma su ganin abin ya za a yi a ce mace ka kwanta da ita hada iya da komi sai a dibi ɓangaren wannan na tausaya mata ya za a ci ai ba kaman ba kyauta ba a kullum magane za ka sani abin balle wani lokaci aka samu haka a bangar balle bangar yan wa magana yan bariki akan samu wani irin wannan turawa su shigo da wannan ra'ayin a ce za a tattauna aka aka neman sukan abin a shi tsari ne wannan maganar hul'i ta farko kasancewa dai Allah ne shar'anta shi sannan sun qur'ani da sunna abu ne wanda babu sabani a kan shi kan halitta huli idan ka diba an ahidiya an yi kaza ta ba shi kudin shi sai ka diba shi kuma iyakanta ita ce matan shi in ta ba shi domin zai mota an yi san wata shi ma mai ya bashi amma kai sai kenan shi ma an cuce shi kenan an cuce shi kuma an diba an ta abin ba inda yake da gallazawa ba na alkali da ya diba kai kake kana cutar da ita ne ba magana mun take da rabuwa na raba kun zai da maganar huli ba wani sababi illa da ya mata dake mata kullum ce ta kaje da bashi kai dole ke dan ta bashi na shi ma samu wata ba ran ita ta nema a ba shi bane ba ita ta nema kenan sai ta bashi shi ma sadakin da ya bata sai kara ko ya bada kawo ta kan mutunta ina ba wani zalunci ka wani adalci Allah ne kuma Allah ne sharanta kan Allah ne shabanu shubha kan kan huli kenan haka aka shar'anta ba wani hukunci nasu ɗan sunna to shi ne yanzu wani mas'alar ce zai kawo maka abin da yawa kana don an ce wani shi ne harkon hulɗi a musulunci akwai maganar an harka halitta ta to amma abin aikace ga yadda yawa shi ne ya ce wa nufin abbas radiyallahu anhuma anna ma'ata sabit bin qais أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام fata masa kasa fata masa kasa na mata mata sabit sai ta ce ya rasulullah ta zo ta kara ta ce ya manzon Allah sabit bin qais ma aibu alayhi fi khulqin wala din bana aiban tashi akan komai na zamantakewa ko a halin shi ko addini ya lau ba matsala ko daya bangaren addinin shi ko ɗabi'a ko mu'amala ko daya bai wata mugun mu'amala ya lau kuma wajen addini gam ina cikin mulaka babu shara da aljanna kasan daga na ahlus sunna ko ustaz ta ce ba ta saka take mamaki dan ka ce a bata imani ba ta san ustaz guda a bata saka gurin haka ne sanan haƙƙi kai ustazi ne malam ne kuma an ba ta sanka ko ba ta sanka ko ɗabi'a ce ba ta sanka ba ta ba ta imani ko ba ta kaza kaza kaza a Allah ba ta da ɗabi'a ba ta ba ta sanka wannan shi wani amal sahabi ne kuma an mishi misali aljanna gaba ɗaya ma amma ta cikin wata bukun matan shi shi kenan akan haka kenan ba wani matsala mai hujjata to lakin akar kufrin fil islam ina kamal kafirci me yana nan kafirci butulci ai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana wa'azi da yake ga mata da yace ra'at aksar al nar yace ra'at kuna aksar al nar na kun ko yawa wuta ya ga mata ya je wuta ce ya ziyara ya ga wuta an gura mata suka yawa a wuta tace liman dan dan dan muka yawa wuta yace takafurun ashir cikin magana ce takafurun ashir kuna butirce wannan shi ba kawai kuna ta ga musulunci ba kuna asalin kafirci ai butirci ne ba wa ma Allah haka ce ya wani kafir kafara ya butirce ake kiran wannan wani kuffar ajabul kuffar na ba wato go asalin kufur daga daga alkita da riya abu ne kenan shi ana kiran manomi da wannan kuffar manoma saboda suna sa iri abu sirriye ko a cikin kasa to kenan shi kuma mutudu wanda bai ganin ni'ima yari kamar bai sani ba yari abin da kamshi kenan shi annabi ce mata abin da yasa abin da yawan sa mata wuta annabi ya mata kashe ku hankali ku ku yi koyawa wuta kuma ya kawo mai suke mai dalili ya kawo abin da ya kesa wuta bitu da ciwo miji rashin godiya ya ce lau a san tsala ta wani dahar sun mara ta minka shi'in da kalar mara ta khairu minka mara ta khairu annabi ce halin mata ya ce inda za ka kyautata mata tsawon zamani ishin kan ɗari ne kamar da komi da take so yace ɗaya rana kai laifi za ta ica rikata umarsin da kake wani halin su ne to wannan halin mata ne amma sai hankali ta masu ce halin masu imanin su yi tsoron Allah wannan halin iyakai su wuta don ta wannan shi ne sababin da ya kai mata wuta idan mata a yi hattara a san godiya ga miji abinda Allah ba shi ki godiya abinda Allah ba shi yanwa da yawa gani ba rayuwa ta maza ko aina mushi an ganin gidan kaso mace ta kai shi mafi yawa ko ta ɗora bin sai ɗan abariki ne ya ci kuɗin jama'a ya mata kaza ya mata kaza kaza abin da ya ɗane shi ko a wajen arman ne ta ce bata arman shi ya kaza ya ci kuɗin mutane ya aka yi arma ko ta ɗora mata diya da bai iyawa ko ya ɗauko yawa wasu mata ba daban daban na waje duk matan ne mafi yawa su suka sa maza gidan kaso an gadi mafi yawan kaso mata suke da yawa mata su ce kaso ba su gane mata kuma wallahi da yawa abin da take su dora mashi abin da ya kari shi ya zo ta kiya kai hana ta ta kiya kai hana ta samu problem dole shi da wani mutane da hannun shi ya bada ina gwamnati ne da ba da ba da ya ce daga baya gano ta kashe gidan kasu kuma gwamnati ta gwamnati kuma gwamnati ta ta fata kuka ta fata kukawa sai ta da kuka bin ta kasu ba ta ka ka ta kashe gidan kasu da yawa da yawa wallahi da yawa ga wannan mashi da miji da miji miji guri ne miji guri ba zan fara mata sai ce bakin dinar ya ce yi mata ne ko ya aramo wasu ko ya mata kaza ya ji nan ya kawo ta daga waje ya je ka mata gadara wani gadara dan dan ne tare da shi duk mai yawa su kici ne kudin duk mai yawa kudin maza su kici kuma da yawa su suke ingiza ka kana tsoron ka ta iya ko ka so ka kawo ta ko min sai ka abin da yake jinka amma duk da haka in ta bace ta ce ganta da wannan halifa cikin halifofi wannan umara al-mu'minin wanda cewa mata kun ta ciran ta ce ni abin da kasa kun yau sai na rawa cikin turare rawa a turare kun ba ka sa kun turare ne kun da rawa a ciki kun ka kasa kun ta kasa kun da kasa ita to an kare eh a a ko gida ciki ce yayi dole sai aka nemo aka nemo akwai abin aka nemo turare aka baza ka zuba ka zuba ko ina ta shiga ta dama ta dama ta raya ta raya ta raya shi kenan an ya biya biya biya gurinka ana na ranar ta gama su ya ce ma haɗa mai kata mutum da kake ya ce hatta yau matsayi har ranar turare hawa da jikin ban wahalar ta bai wani biyan ta bashi kamar turare ce har ranar turare ba mutum ba hatta yau matsayi wannan ɗabi'a su ce wajen kenan to amma nan ɗabi'a ce ta mata amma sai har tara da manzo Allah ce ita ce ke su gidan wuta nan mata annabi ya ja hankalinsu sai har tara da rashin godiya da butulci ita mata sabit a gama fata ba ta gasa fatima ba ta gasa ita abin da kenan ta sa ta haka ta ce ni kurin ina ba da san shi ne kurin amma ban da zargi ko daya a addini ko a hali na mu'amala amma ina kin butulci a butulci na ki suna kawurci a butulci shi ne wanda sunan na magana da kufar kufran ashir ka butulce ma kyauta sawa ta miji to da ta wada haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aturaddina alai hadiqata zaki mai da mai kina ya ba ta garka a lokacin armi shine sadakin fa qalat na'am tace yi zan mai da mishi shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbil alhadiqata aqbil ƙaunar hadikata wata liƙa ta talika ya ce to kai shi kenan ka dangana ka amshi garkaka ka mata saki guda ka mata saki guda wannan shi ne matsala yanwa ta maganar hul'i tsakanin mace da miji an aka yi in ta ƙiya kurin ga abin da za a yi tuna abin da mu ɗauka masa'alar kaga asalin abu da yake ba wani munahuci ba wani kulukulu duk abin da za a ba mace lokacin arme shi ne sadaki ta mota ce gida ne kuɗi ne raƙumi ne saniya ce rago ne in mene ne shi ne sadaki ta abin da shari'a ta sani kurin wannan shi ne magana wani kaya kaza kaza wani in ta ji gidanka mata ka ce lokacin mata ko wanda ba amma dai abin da ɗora wajen arme to shi ne kagun a zamanin yanzu don yau dara sai a ce sadaki daban shi ka kawo balin kaza da yawa an san wannan kayan kamar su gidanka don an rabe su an rabe wa dangi da uwa kuma ce wani wani shi ba sadaki ba ne ba daga arme ya lalace ka kai miliyan guda arme ya lalace an baka shi kaɗin ne ka ga an tuce ka da maka iyar mota kai zo kai almota jiga da wani bai wata mace ya kai mata haka ne ya zama kenan sha gaskiyar magana a rika kwatanta abin a yi shakan shari'a in menene a ɗora ma mace a ɗora ba namiji ya bada shi ne sadakin masu shi wanda ko ta ɓaci wani abin shi ne a kanta wanda a yi kaɗan daidai ƙari yan wa kowa san halin mace kanan cikin kullum ana diba muna cikin wata rayuwa ta al'umma wanda wani abin ya zama tun matsala iyaka matsala ga ɓangaren matan ga ɓangaren ita matsala wata matsala ta matai za a yin a zo a rabe kaya an raba an wane ne an ya ɓaci a aka ce kuma ta biya ta ma ba ta da kuɗin uban zama bashi kuɗin an yi gwana da ce kuma sa'an biya ba ta halin halin biya madama ka a yi abin daidai gurgudu a yi abin daidai ƙarfi daidai wani da tsaki gaskiya amma ka a mai da abin ta ɗora kuma abin in an zo a kasa abin gaskiya shi da ya bukatar gaskiya adalci a nan mata a ba da daidai gulgudu wanda in ta ɓaci ma wannan shi za a maida shi za a maida an aka saba haka kuma akwai matsala don gaskiyar magana wannan abu ne wanda dole mu diba ɗan wani bayan wannan misali na ga su malamai ka ji kun malami na addini musamman yasa ba da suka sa mata gaba ta gana cewa namiji shi zai kaya kuma ya gado ya yi wane ne ya wane ne wane ne an wanzu da magana tsakanin ga Allah a rayuwar mu a nan ko a Nijar ko Najeriya kaje malami iya kawo magana so ki haka hausa arme ko to dama abin da aka dora maka ya yi kai ka ga kudin sadaki ga kudin kudin kaya ga bari su wajen nawa wanda maza su da yawa sun kasa almata sa sun kasa almai dalilin wannan abin da aka dora musu kuma a ce wai shi zai mata gado da matsala da waye wai ana matsala gaskiya wani ba wazin na wazin kana kana kyauta mata su ji daɗin wazinka amma akwai matsala kana cutar da mata domin zai hana armi zai yawan kuji matsala a maza a za'a na wani abin da ka na armi a yau na armi na zai bari hudu biyar shidda bakwai a wani wuri a ce kuma wani namiji kuma shi zai kayan aiki ya yi gado matsala waye da ko bane ko kai kun kun kun kun jiga dai kan so kake a wasu armi an samu malama masu irin wani wazin wallahi ba wannan ba kuma su ce wai wai shi ne sunna to sunna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace wani kan annabi rayuwar shi wa kai faɗi ma matala wa kai mata kayo ta kai shi kai annabi kai matala kuma sai annabi ba Allah shi mene kuma sunna kakkarci sunna annabi ne da iyalan shi a ruwa ta ibn hibban hatta da gado annabi kai mata ha uba uba kun kai ba ruwa uba da kun shi kenan a uba ya kai daidai ɗan shi kai ka da ƙarfin kowace mala'iya shi ko abin yi kai ka tsoron abin da shi ba bakar ina kama matsala da gado a shi a fanta mai matsala me matsalai amma yawan kowa ɗauki abin an ɗora abin da ya ƙarfin mutane kuma zan furfura kai malami ya ce a he ya gado ko ma gado da waye sai baka manta ta abin da yi wancan ma da kyale yi wancan kin ma da kyale kawo kuma ka ɗora mashi wai wai gado da matsala kayan ɗaki ba za kuma saka shi kuma kayan ɗaki an sai da ake shi a nan garin a nan ƙasashen mu kowa san wane shi ba a yi daidai gulgudu da matar a yi nasarar sunan a kamata matala ta kwanci da gado ɗan wadda yawa a ɗauki samarinmu inda za a ci a yi na addinin nan ba matsala komi da yawa sarmayi da yawa kayan arme iya da gadon shi da matalar shi har salon shi da rashin shi ta tura mai saba to me zai hana a ce arman da zai gaskiya a kai mai kwanta ma gadon shi mai matsala a kai mai gari iya da mai iya da gado iya da matsala kuma a wata wanka a kai da gidanka shi ne gaskiya muna wallahi shi ne gaskiya wallahi shi ne gaskiya shi ne kai shi ne ka kowa kai wahala kowa kai wahala da kaka wahala uba shi kai wahala to abin da ya karanta na gaban wanda kullum an karanta kullum a kai take da man da gare da salon kin shi ko su ko su zaman in ma ta bata aka dawo ba kama a saka a saka neman mangaza nawa suke yin kayan a rabon an kai kayan kayan da an rabu uban bai gidan aje kaya kayan da aka yaka hannun wata wallahi kayan yaka duwa an kayan yaka hannun wata ya an gwada an gwada abu ya a zo ɗakin mara a sa kayan a gidan babu dole a je a karya ma yan jagwal dole a karya ma yan jagwal yan jagwal su kwashi banza wani abu da ya kawata mu gyara wallahi mu gyara ko matsala wallahi kowa kan sha wahala a sarki abu a zarcin zarcin kai ka sha wahala kai namijin kawai ba ka sha wahala kurin amma kun ga ce a ya yi kaya sai ya yi kayan daki to an kaka abu mai kuma matsala kuma san kayan daki kuma san kayan arma an san kayan arma abin da ake wala kuma kuma kayan daki an san abin da ake nema a yi sai arma ya zama to matsala kaka matsala arma bai yi wa kurin bai zama Allah ya roli da sami kuma matsala kuma ta gyara kurin gaskiya sai yanzu dai muna magana ita wannan fatima bin qais mata sabit ta ka kuma annabi ya ce mata shikenan annabi ya ce kai ka amshi sadaki kuma ka sake ta ci guda haka akai na shine hukumul da musulunci wannan ruwaya ta rawal bukhari imam ruwaya ta imam bukhari a wata ruwaya ta imam bukhari yace wa amarahu bi talaqiha nabi mai umarni ya sake ta shikenan ruwaya ta abi dawud da imam tirmidhi kuma hadisin tabbatacce hasan anna mar'at thabit bin qais ikhtala'at minhu فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا ما تثابت بن قيس بن قيس ta yi hulɗi a wajen shi annabi sallallahu alaihi ya sanya mata za ta yi idda da jini guda na bin so ka maka kenan saki na hulɗi daban ne da saki wanda ba na hulɗi ba hulɗi saki jini guda take kwallo na daidai na daidai huli'i sai suka ci ana alhulu lalata tafiya lakatun saki ne da yake lalata tafiya babu komi akan huli'i wannan magana ta sa wasu malamai wanda mahi yawa karantawa suke ba saboda wajen malami ban zauren kansu ba aka ce ai huli'i saki ne da ba komi a shi wani fatawa ba mata ko masu uwa ɗiya ai huli'i ta mushi a annabi ce babu komi ba a komi a saki kenan shi kenan ta rabu da shi wadda mugun fahimta ce abinda suke ni kuli lagatar baibai da komai lagatar larja a tafiya me ya ce larja a tafiya larja a tafiya mi namiji duka namiji ya suke mace suke suke bi iya da haƙƙi ce a bai da ta an ka suke mace suke ɗaya suke biyu in ka huce kana yi cin tona hasa ka ce ke na mai da ki ba buƙatar shawara da ko ta babanta ko ta uwarta sai ba ta yi da ba an ƙara shara ko na mai da ki ka sarkar ni mata ta da daga na mai da ta wannan ta koma sai dai ko sabon sun yi kuma su to shi hul'i in ka mace idan mace ta mai da maka dukiyar ka ta arme ta mai da maka sadakin ka sai ka amsa to an kare baka ta na mai da ki baka wannan shi ne ko aka na shi ne aka ce baka da haƙƙin raja'a wannan ne baka haƙƙi ba ba cewa baka yi ta ba a kana iya arme sabo da ita daga kayan wani ta amshi kudi an kare ka ce ka komo to sabon zama za a yi sadaki sabo da shaidu da komi za a yi sabon kudi za a yi shi ne magana kenan ba raja ba raja ba hakkin raja nan na gomi na mai da a armi sabo zai kuma ka shiga ka shiga ka shiga layin bazaware na ce ta ba ban ban bukatar ka na biya ka in sai jini ɗaya kuma ta ko jini ɗaya ta ƙare wani mutu kuma ta amfani shi ne abu manci aka ta hudi saki da babu komai mana ne ba aka hudi shi kenan ba sa koma ha abada a'a suna komawa haƙƙin kome ne namiji ba shi da shi shi ne magana hudi kenan kuma bambancin suke shi sake jini uku ne amma hul'i haila guda ce kuma mace wata guda in mai wata ce shi ba ba hayan jini ku ba kuma yadda almai sabo bayan wata guda shi in tana shawara ko sun gyara to ta ba amin zai ko ta ko ya abin kudin a yanzu kuma zai kuma zuwa tambaya sabuwa an gyara eh in ta ce eh in ta tukin ta dawo kuma in ta gyara daban eh ta ta dan ce bai ce bata so kenan ta huce gaba ko ta gana daban da gaba ta kuma shi kenan dan suna yin nadama to amma in dai ta auya ta amsa ko ta komo amin za su samu eh amma haƙƙi ne ce na mai da ki kuma ta yi daba shi ne bashi zama kan zaki na wannan za mu je ta kun san akwai mushkila akwai saɓani kan shin huli saki ne ko ba saki ba ne iya lissayin saki irin wancan ko kuwa za mu je a gaban shi Allah can gaba za mu je shi Allah abinda ya kashi ba wannan cewa talika hake wani shekara amma gaskiya ya muka magana gaba cewa ba a lissafa shi a cikin adadin saki don ba saki bane na haka saki na iwa za mu sani mun ka mun shi a cikin nan alwaji mun bayani amma za zamu je za mu je kaushin za mu je gaba insha Allah mun je wurin kenan yanzu maganar yanzu kenan hulɗi dai kenan jini guda ake kula da ce sai wa fi ruwayat Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radiyallahu anhu ma inda ibn Majah أن ثابت بن قيس كان دميما وأن مرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقته في وجهه ولك وانا رواية ثابت بن قيس كان ما دميما كما تشبتون ممونا مرك ممونا كل شيء دميم mutum da mimu a ce da mimu wata mace mara kyau mai muni kurum mamuna wani mar'atu qalat matashi dan haka matashi tace laula makhafatu la an ba da ni tsoron Allah ba idza dakhala alai in ya shigo waje na yanda nake kin shi da basaqatu fi da na mai kamar mai tubi a wuska ma tsoron Allah ba wannan ruwaya wasu malamai suna ga tana da shawara amma gaskiya duk shawakin da ake kawowa kalmar wannan kana da miman kalmar da ba su tafi waje gaskiya ba ta da wani shahada zai ba ta ƙari gaskiya tana da rauni a ta albani ya kawo ruwayoyi duka wuriyar a sa sun gawa sunan hakiki gaskiya ko na ce ba ta ɗingar gaskiya ya rauna duka ruwayoyin suka kawo magana labani ran wallah ya rauna ruwayoyin suka kawo wannan magana ta kaza da mimu ne kamar ta mai tohi wasu malamai kamar ina ga wannan sai da sabik cikin hakiki da yawa musamman ahmad ya kawo su shahid wanda ya ga hadisin ya zama tabbatacce amma hatta shawarikin da ya kawo gadi ba a can shawarikin da yake kawa babu lafazin wannan da miman wanda da na mato sai babu yadda kisa ce ta tabbata ne ta tabbata da wani kais ya yi kudi da matashi ta biya shi ya sake ta shi na abin da tabbata gaskiya magana wallahu alam wali ahmad hadisi salim bin abi hasama kana zalika awal khulf islam wannan shine farkon mulki musulunci na sahibi da bin kais shi fara fudi a cikin musulunci yanzu sai sabon kitab na komi da ya ɓaci ƙarshen lamari kitabu talak kitab mai magana kan rabuwa ko saki عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه أساوي حكم ورجاء وحاتم رسالة abin da yake wa ruwayar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce abagadul halal illa talaq mai gushi mai halakin da Allah ya ki na halak halakta amma Allah ya ki ta shine sakin harbi to hadisin iya da ma'ana wata mai mara kyau dangane abin ga Allah ya Allah zai kyamaci halak Allah zai ki halak akwai matsala kan magana kanta halak ce halitta kuma ke kyamace shi akwai magana kan shi suka ce gaskiya magana dubu lafasin kan shi magana isnadi ba shi da inganci ba shi da inganci hadisin gaskiya magana duk hanyoyin da aka bata da bai da hamma dogara gaskiya bai da inganci kuma cewa sai Allah yakin halak abin nan sai adam abin Allah abin da yake yake haramta abin da bai so Allah kai kan layi nan kai shi kenan ko aka ce kenan Allah ya hushi kenan layi ma ba sani da aka ce Allah ya hushi da abu iya cikin ma kabira ya kare ma magana sagira an ce Allah ya hushi da kaza Allah ya hushi kaza iya cikin wannan sasa layin kabira babban laifi ne a cikin laifi inda har ruwa ta tafata ke inda za a wasa cikin dole a dangana a yi irin na na kirista ya lahira to ba haka gaskiya sake ina kama kan ka'ida ba magana haramci suka ce mugun zama ne Allah bai da shi ba mugun zama ne ba kyau ɗan zama bai yi wa raba Allah ce a kuma araba ya ba da dama araba fatalikuna ya ce ya ce fatalikuna ya dalma shi Allah ba wanda fatalikuna ya dalma kusa kirsa kan inda tarana fatalikuna Allah ce shi Allah ce a yi kaga kuma a ce Allah kiyama Allah bai kuma zai kiyama kuma ce ayi shi ce ku ina kama kin da gaskiyar magana ruwa ya bangaren ma'ana tana da matsala ko an bangaren sanadi hadisi bai tabbata ba sai wa an ibn umar annahu talaqa mar'atahu wa hiya haid fi ahd rasulullah sallallahu alaihi wasallam فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تهين ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وانا رواية البخاري ياكا مسلم ياكاو عبد الله بن عمر كبار اللاباري أبن لشايش أنه طلق امرأته وهي عيد يا سكي ما تش ولا نجي مك بيان لما ساتي دي غباتا أشي غكارتا ما زي زوانا يا ما كان تنبيه تزوانا ابن عمر ya saki matar shi wai haid tana cikin jinin haila ya sake ta kuma abin ya wakana fi ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala yana raye zamu ci ya raye wani abin da abdullahi yayi fasala umaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ya tambaye manzana sallama ita mai manzan Allah an zalik ya ba annabi labari ga abdullahi dan shi kenan shi umar tambaya ga abdullahi ya saki matar shi a cikin halin jini فقال من ذا الله يتيما عمر مره فليراجعها كما يأمرني يميدا ثم ليمسكها حتى تطور إن يميدا تيريك يتأمس إما تش har ta samu tsarki daga wannan haila da aka sake ta a ciki sun matahi wata haila ta biyu ta zo sun mata tahur kuma ta yi tsarki daga haila ta biyu wannan haila ta biyu ta tsarki da kanta shi ne suke saka cikin tsarki na ƙa'ida in ta ce sun ma'in sha'a masaka ba'ad in ya so ya ci gaba da zama da kayan shi wa in sha'a tallak abin ayyamas in ya so manan ba gyara ba wannan haila ta biyu da ta yi ta samu tsarki to zai sake ta kafin ya kwanta da ita a cikin wannan tsarki manzana ce wannan tafilka idda tilita amur Allah an tafilka ganinsa wannan irin wannan tsarin shine iddar da Allah ya umarni a sake mata fatalika wannan da idda tihin wasu idda to wannan umarni da fatalika wannan da idda tihin na ku sake ta kan idda sananna wannan shine tsarin Allah annabi bayanin waccan aya kenan akan nan kenan to shine wannan bayanin makamantar tabbaya da aka yi wani ya bada wasu mata fatawar da annabi ta filo rajiha kenan da ya saki annabi sakin biyu ba sanan ruju ne raja'a ce mai da ta ne yayi karkashin igiye shi yayi lahi yayi lahi aka ce mai da ta sai ta yi wani ji wannan jinin ta kare ta yi tsarki da kanshi sai ta wata haila ta samu tsarki nake mai ayyuka mai magana kenan idan za a sake mace ba a sakinta cikin jini sai ta yi haila ta samu tsarki daga wannan haila baka kwanta ba da ita sai ka sake ta in saki ya kama shi ne kawo tsarin musulunci baka dama in saki don cikin daga namakon da karanka a cikin nasu ke wannan ya saba tsari na musulunci da hali na mai imani ba a saki da kayan wuce kuce nasu ke wannan kuskure ne kuma ta haka doka ta ya cikin ta haka doka ta Allah da yamma kashe suka hudu da fata ta ruwa wannan doka ce ta Allah haram ne laifi ne ka sake mata lokacin da kana kurin kun kai kai mai take ne da kai hushi kurin na take ki wata bata mare kaka biya ta kai sakan nawa wani shi haushe ce na take ki to baka biya ta na haka suke kuma ya ce kuma kuma kuma kuma ta tara kuma kuma kuma abiya wace kuma ta har kuka kuma ta har kuka ita ka kani kuma ya take ta kuma ta har kuka wallahi akwai ne ga mun matan shi nake ci tai in kai ka asa da aka suke ni nake shi ko kai ka suke ni ka asa da aka asa dawa in kai asa da aka suke ni kidan biyo mi kenan kin shi wada bane ba sai suke ta mata Allah ɗaya muwa take mun tana kuka tana gaya mun tana kuka tana gaya mun ya suke ni wani Allah kuka take tana gaya mun ya suke ta wai kuma ka me shi a ga an ta gaya mushi ta ta shi ɗaya ne da suke ta kuma su tana tana gaya tana jaje tana kuka tana gaya mun wanda ya suke ka kaga akwai matsala su kenan ka kenan maka maka biyar baka biya ta kakka suke ta ce Allah hana ni ba kasa bace ba Allah hana ni wani tsari Allah hana ni in dai mace ka kwanta da ta kurin kuma ta cikin jini in dai da ta yi jini a wannan bayan jinin kun kwanta kakka suke ta dan ba san ba akwai ci kuwa ciki ina wala kuma Allah shi ma alamar umarni ka tada gudun lalace na ba su kasa kai ita sannan kenan sai ta yi jini a gabanka ta yi tsarki in ba a shirya ba ka ga babu gyara ta kwan ka yi maganar saki kuma ɗaya ɗaya ba uku ba ɗaya yake shi ne suka sunna saɓan haka kenan ya zama kenan da shi kenan kenan yanzu ga yanda annabi ya gaya mashi kenan to shi Abdullahi ibn kenan ga abin da suka magana ce mai data he ta tsarki daga wannan haila ta haila ta biyu ta tsarki ta kuma inda dama ko a zamana ko a rubu sai annabi ce ko wannan ita ce iddar da Allah ya umarni ga mata wajen sakin su wannan eh ka ba ce fi da mutarwa ta musulun sai ce mishi murhu fil raji'a ka umarce shi ya maida ta ثم لطلقها طاهرا او حاملا يسكيتا تنا da tsarki minti daya Allah kai mun sai mun insha Allah to a tsaki mun zo sai mun harfa da wata musulmi sai mun harfa bayani daga ruwa musulmi sai insha Allah mu da bayani insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته